إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a yau sha bakwai ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da kenan a ita wannan ta mai da ba malaita wadda daidai da 27 ko ga watan uku miladiya 2024 a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci da muke haduwa don tafsirin alkurani mai girma a cikin dare ran wannan wata mai albarka na ramadan muna fatan Allah ta'ala ya samu a cikin waɗanda zai yanta Allah ubangiji ya gafarta mana zurbanmu da kurakuranmu Allah ta'ala ya samu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai albarka kamar kullum muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mahaifanmu waɗanda suka rasu a cikin su Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke nan da rai ba su da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke nan da rai da lafiya Allah ubangiji ya kara musu lafiya sannan muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu a kamar yadda muka sani gobe ne za mu tafi ko ƙarfe goma insha Allah da kuma an fara kawo sakonni sosai kamar majan gomel Allah ya saka masa da alkhairi ya ba mu gudunmuwa mai girman gaske ya ba mu dubu ashirin Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya biya masa dukkanin bukatunsa muna karatu cikin suratul fussilat za kuma mu tashi aya ta 46 za mu tashi aya ta 46 kai 49 49 aya ta 49 insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط نعم الله تعالى يقول لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط wato mutum baya gajiyawa ko kaɗan min du'a alkhair wajen addu'a ta alkhair wayan masahu shar idan kuma wani sharri ya shafe shi ko ya usun kanut to sai ya zama mai wato fitar da rai sai zama mai fitar da rai nan da na sai ya muna da fitar da rai Allah Ubangiji yana tunda surar ta taho ƙarshe Allah ta'ala yana rufe ta da bayyana mana halin ɗan adam halin mutum la yas'am yana nufin la yamallu al-insan min du'a'i rabbih bil khair wato ɗan adam baya gajiya baya kosawa wajen yin addu'a da kiran ubangijinsa na ya bashi alkhairi addu'ar alkhairi dan adam baya baya gajiya da yin addu'a ta alkhairi a lafazin insan a wannan ayar wato zai iya zama a kafiri kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa kamar imamu qurtubi a cikin jami'a kamun qur'an ya ce a alwalid bin al-mughira ake nufi da insan a nan gurin ko ba shi ba ma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce shi ake nufi walid bin al-mughira wasu ma sun kara da wasu to amma lafazin insan zai iya zama kafirai ake nufi zai iya zama kuma ya suna ne na jinsi wato jinsi dan adam gaba daya kamar wannan shine halinsa mun sha tattaunawa akan al'insan al'insanu ko dai daga al'uns ne ko al'ina shine kewa kamar yadda muka sha tattaunawa ina gaba da daɗewa kuma har mun ba da misali da da kwambe Allah ya ji kansa da gafara cewa shi mutum baya iya zama shi kadai inda mutum da ya to zai yi wuya iya zama shi kadai dole sai ya samu da abin da zai dauke masa kewa ko dai namiji dan uwansa in mace ce ko mace yar uwarta ko kuma namiji ya samu mace yar uwarsa su zauna ko kuma dai dole ya samu wani abu da zai dauke masa kewa ko buri ko aku ko gasanan da yawa yanzu har zakuna ma ake dauka ana sawa a gidaje da damusoshi da sauransu don dai kawai mutum shi ba zai iya zama shi kadai ba to suna ganin haka shine lafazin insan ɗin da ko annaba adam alaihi salatu wasalam kun ga da aka yi shi sai da aka yi matarsa don ya zauna da ita litaskunu ilaiha don ya samu nutsuwa zuwa gare ta wasu kuma suna ganin lafazin insan daga annisiyanu ne shine mantuwa malaman da suke da wannan ra'ayin suna komawa zuwa ga dogon hadisin nan da Imam al-Bukhari ya rawaito na halittar Annabi Adam alaihi salatu wassalam to a lokacin da Allah ta'ala ya halitta Annabi Adam alaihi salatu wassalam sai kuma ya fito da ƴaƴansa da jikoki amma a sifa ta ƙwayan zarra a daidai lokacin da Allah ta'ala yake so ya sanar da shi asma a kulla shay'in to bayan an gaya masa sunan komai yanzu da annabi adam zai dawo to komai ya san komai duk wannan abubuwan da da muke yi yanzu to shi annabi adam alayhi salatu wassalam ya san komai ya san waya ya san application ya san aba coin ya san komai ya san ba abin da bai sani mun fahimta ko ya san komai ba abin da bai sani dan ya ce a allama adam al-asma kullu shay'in da ya san komai to daga cikin abin da aka sanar da annabi adam alaihi salatu wasalam har da ƴaƴansa ma ƴaƴansa yanzu da annabi adam ya zo dai ya san kowa a cikin masa zai ga mana kai kai ne wani kai kai ne wani kai kai ne wani tun asma kullu shay aka ga to aka fito da ƴaƴansa da jikoki aka aka baje a gaban sa ana gaya masa su wannan shine wani kuma shekara kaza zai yi a duniya wani kuma shekara kaza zai yi a duniya ana ta gaya masa to sai aka nuna masa wani annabi cikin annabawa wasu suna ganin a dai shi isu ko kuma annaba ayyub alaihi salatu wasalam sai aka nuna masa cewa zai yi wasu adadin shekaru da sun gaza da ɗari a duniya don haka sai annaba adam ya ce ya a ƙara masa daga cikin shekarunsa a ɗauko a ƙara masa ya cika shekara ɗari to shi kuma annabi adam alayhi salatu wassalam an sanar da shi ko shekara nawa zai a duniya da haka tunda yanzu ya rage wa kansa wasu shekaru da adadin shekarunsa suka kare shi aka zo a ɗauki ransa sai ce ai yana da guntun shekaru ya ka ce da shi ai ka ba wa ɗanka ko jikan kawa ne wani adadin shekarun to sai annabi salama da yake ba da labarin ya ce fa nasiya adamu wa nasiyat ummatu wato sai annabi adam ya manta daga nan sai muka gado mantuwa to daga nan ne ake cewa mutum insan wato daga wannan mantuwar kuma babu shakka mutum yana da mantuwa matukar gaske kuma mantuwa ita kanta ni'ima ce da Allah ta'ala ya mana ya kamata a ce muna godewa Allah ubangiji a kanta don idan ba dan mantuwa ba da wasu abubuwan duba za su yi ba to amma sai ka ga ka manta sai ka koma ka ci gaba da harkokinka idan mace ta ɗau ciki musamman na fari ta zo ta sha wahala haihuwa ta fari tunaninta ba za ta ƙara komawa amma ana nan sai ta manta sai ga ta sake yin na biyu ta yi na uku ta yi na hudu ta yi na biyar ta yi na shida wata har na goma har na sha masu ta saboda mantuwa ɗin saboda duk wani hali da kaga Allah ta'ala ya saka wa ɗan adam to yana da wata fa'ida kuma ni'ima ce daga cikin nemominsa to alayi ta halin dai layis amul insan ɗan adam baya ƙosawa baya gajiya wannan ko ya zama momini ko ya zama kafiri sai ya zama ismul jins ne kenan a jinsin ɗan adam baya gazawa ba kuma ya ƙwada baya ƙosawa min du'a alkhairi daga addu'a alkhairi dai da ɗan adam yake addu'a sa alkhairi alkhairi alkhairi alkhairi ba wanda yake wa kansa addu'a tsiya kowa alheri yake wa kansa fata kuma kowa addu'a alkhairi yake wa kansa wannan zai nuna maka dan adam yana da matukar kwadayin samun alkhairi wannan sifa ce ta dan adam babu yadda zai to yana yawan addu'a na alkhairi kenan da waɗanda suke da imani da waɗanda ba su da imani kowa yana roƙon Allah ta'ala alkhairi wannan ba wai iyaka musulmai bane har waɗanda ba musulmai ba suna roƙon Allah ubangiji a ya sada su da alkhairi wa in massahu sharru kuma idan sharri ya shafe shi wato alkhairi a can gurin zai iya daukan dukkanin abinda kake bukata duk wani abu da kake bukata a matsayinka na kai din tunda kai ma dan adam to wani abin sunansa alkhairi matuƙar dai kana da bukatarsa wai suna ganin dukiya za ga wasu daga cikin malaman tafsiri alkhairi suna kiran suna cewa dukiya amma ba yana nufin alkhairi ya tsaya kadai akan dukiya ba sai dai wanda kaga ya fassara shi da dukiya to wato tafsiri ne wanda yake tamsili kamar misali yake bayarwa domin alkhairan da dan adam yake roƙon Allah ta'ala ai suna da yawa akwai dukiya a ciki akwai ƴaƴa a ciki akwai lafiya a ciki akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai alfarma da sauransu duk za ga dan adam duk yana son ya samu wannan to kuma dan adam baya gajiyawa baya kosawa wajen samun wannan wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da alkhairi a nan gurin shine dukkanin abin da zai sada kada abin da kake so sunansa alkhairi ya kuma raba kada abin da baka so to shine alkhairin da dan adam yake nacewa wajen roƙon Allah ta'ala wai za masa hushar amma idan sharri ya shafe shi na rashin lafiya ko rashin kuɗi ko rashin ɗaya ko rashin mulki ko rashin wata wata bukata da ya sa a gaba duka wannan sharri ne to idan ya sa abu a gaba kuma sai bai samu ba to yana ɗaukan wannan abin a matsayin sharri to in wannan sharrin ya same shi fa ya'usun qanut to yana da matukar fitar da rai wato sai ya fitar da rai sai ya karaya sai ya dauka aishi kawai rayuwarsa mata zo karshe yanzu wanda yake cikin a alkhairi da zarar Allah ta'ala ya dan jarrabe shi to sai kaga sai ya dauka cewa aishi shikenan ta su kawai ta kare nan da na dan adam yana da saurin sallamawa yana da saurin wato fitar da kai yana da saurin karaya zinna dan adam sai ya karaya yake ganin ai shi shikenan ta taka ne mun gane ko shi yasa idan da ana haduwa da shi ana yin wasu abubuwa sai zama ne yanzu ba shi da halin da zai wannan abu sai ga ya janye jikinsa dan ya dauka shi yanzu kawai shi ta taka ne wannan hali ne dan adam da wanda yake da imani da wanda bai da imani wannan halin dan adam kuma wanda ya halicci dan adam shine yake fadar labari dangane da wannan halin babu kuma wanda ya kai Allah ta'ala gaskiyar magana a wannan aya Allah ta'ala ya bambanta tsakanin al-ya'su da kuma al-qanut a Allah ubangiji ya ce wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'as min rauhillah illa al-qawmul kafirun aw zalimun ko yawa ba a son fitar dare al-ya'su shine fitar dare ka fitar dare ba a son fitar dare in dai a gurin Allah ta'ala ne amma a gurin ɗan adam ana son fitar dare kar ka sa ran za ka samu komai a gurin kowa a lokacin da zaka yi wani abu mun fahimci wannan yawa idan dai kana da matukar sare a abin da yake hannun mutane ko abin da ke gurin mutane to abin da zai bayi zuwa ga wannan shine kwadayi zaka zama mai masifar kwadayi kuma na sha baku labarin wani wanda ya fi kowa kwaɗayi a duniya ko abu muslim at-tamma sunansa ya fi kowa kwaɗayi a duniya a tarihin duniya ba sami mai kwaɗayinsa ba kana sa hannu aljihu to zai ɗauka wani abu zaka bashi kuma fa ko bai san ka ba ko bai taɓa ganin ka ba sai yau amma kana sa hannu shi zai tsammani yana tsammanin in ka fito zaka danka masa wani abu an ce yawo yake cikin gari in an yi mutuwa ya je saurara ko an yi wasiya an ce a ba shi wani abu ya daga ai ba wanda kai wannan ko to duk abin da ke kawo wannan shi ne bala'in sa rai a cikin abin da ke to abin da ke gurin mutane ya zama babu ruwanka da shi ka fitar da rai daga cikin abin da yake hannun mutane to wannan din ma shi ne wato sirrin da zai sa mutane su soka Allah ta'ala ya faɗa mana cewa izhad ma fi ima inda nas yuhibbuka nas washad fi dunya yuhibbuka Allah in ka fitar da rai daga abin da ke hannun mutane so sai mutane su soka idan kuma ka fitar da rai daga duniyar nan ba ruwanka da ita to sai kuma Allah ta'ala ya soka mun gane ko amma dangane da Allah ta'ala ba a son mutum ya fitar da rai ko da yaushe ana samun mutum ya zama yana da kwaɗayin samun abin da ke gurin Allah ta'ala ba a san fitar da rai kwata-kwata arziki ne da lafiya da 'ya'ya da dukiya da mulki da ɗaukaka duka wa yake ba da su Allah ne yake ba da su to idan bai baka yanzu ba kar ka fitar da rai ka nace kai ta roƙonsa kuma kai ta riko da asbab in bai baka yau ba zai iya baka gobe an fahimci wannan amma abin da ke gurin mutane wannan ba ruwanka da shi idan Allah ta'ala ya sa an ɗauka an baka shi kenan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana bada yana bada sadaka a masallaci ya ba wannan ya ba wannan sai ya ba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai sayyidina Umar ya je ya ce da shi ya rasulullah ai ni bani da bukatar wannan da wani da wani da wani su suke da bukata ni ina da wadata gaskiya sai maki alayhi salatu wassalam ya ce da shi duk abin da aka ɗauka aka baka ba roƙa kai ba kuma baka sa rai ba mun gane wato baka sa rai ba sa rai irin na irin na kyanwa a zan kyanwa akwai sa rai kana daga hannunka za ta kalle ka ko za ka bata wani abu in kai haka za ta bi ka da kallo in kai haka ba saboda tana tsammanin wani abu za ka bata to in dai baka yi wannan ba aka ɗauka aka baka to ka karɓa ka gode wa Allah sannan kuma ka yi amfani da shi mun gane wannan amma abin da ke gurin Allah ta'ala kullum so ake ka rika sare a cikinsa kana ta kwaɗayi kana da buri cewa gobe Allah ta'ala watakila zai iya sawa in zama mai kuɗi ko zai iya sawa in zama mai mulki ko zai iya kaza kaza kana ji a ranka cewa wannan abin bai gagari Allah ba yadda su wani suke jin daɗi suke da kuɗi suke da kaza ni ma zan iya samu wannan dama kada ka fitar da rai kuma kakka rena kanka kaga wannan zai nuna ba za ka rena kanka ba duk inda ka je za ka je a haka ɗin yadda Allah ta'ala ya yi ka ba za ka taɓa rena kanka ba saboda ba ka fitar da rai daga wajen Allah ta'ala ba to amma sifa ta ɗan adam shi ya usun mutum ne mai yawan fitar da rai kanut kuma a alkanut wato shi ya fi alyasu dukan su fitar da rai suke ne yanke kauna da fitar da rai da sallamawa da karaya duk ma'anarsu kenan amma alkanut ya fi alyasu mun gane ko ya fi alyasu la taqnatu min rahmatillah ya ladina asra wal ya ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ya ku wadanda kuka yi laifuffuka manya manya to kada ku fitar da rai daga rahamar Allah ta'ala kun ga shi ma fitar da rai to sai dai alqanud ya fi al-ya'as mun gane ko amma kuma dukan su duka khabar ne na la yas'amul insanu min du'a'il khair wa in massahu ash-sharru faya'usun qanud ay fa huwa ya'usun qanud duka wadannan akbarin khabar ba dole bane ya zama daya ko ya zama biyu zai iya zama da yawa mun gane ko zai iya zama da yawa zaka iya samu akhbar da yawa mubtada daya da khabar da yawan gaske to ibnu kasir rahimahullah shi ma ya tafi akan alkhair abinda ake nufi da shi shine almal wa sihhatul jism wa ghairu zalika wato dukiya da kuma lafiya ta gangan jiki da wasu abubuwa makamantan wannan to amma fa alkhairin na gaya mana ba wai ya tsaya inan bane ba a wannan ya baka misali ne domin dukiya alkhairi ne lafiya ta gangan jiki ita ma alkhairi ce mun gane ko ita ma a alkhairi ce sannan wa in massahu sharru wa huwa al-bala' wal faqr idan kuma sharri ya shafe shi shi da jarrabawa da kuma al-faqr wato wada talauci fa ya'usun qanut ay yaqa fi zihnihi annahu la yatahayya bihi ba'du dhalika khairan kawai sai ji a ransa cewa to shi fa kawai tasa ta kare babu wani alkhairi da zai kara zuwa gurinsa mun fahimci wannan da kyau yau to wannan ayar kamar yadda muka gani ko muka ji Allah ta'ala yana faɗar halin ɗan adam ko mumini ko wanda ba mumini ba wannan ba hana ka kai ta roƙon Allah ta'ala alkhairi ba kai ta roƙon Allah ta'ala alkhairi amma daga iza wa in massahu sharru fa ya'usun qanut wannan kuma ya shafi iyaka kafirai ne domin wanda yake mumini wanda imani da Allah da manzo Allah sallam baya taba fitar da rai don Allah ta'ala ya hana kama fitar da rai amma masu fitar da ran su ne su ne arna su ne wanda ba musulmi ba yasa idan musulmi idan wanda ba musulmi ba ya asara sai ka kamar ya mutu kamar ya mutu akwai wani oga da aka taɓa yanan jikin gidan nan a nan wannan shagon wani oga na wanta sunansa amma duk mu yan gwanan ban san shi a sallar gani da aka zo sai aka je aka kwashe masa kudu tana nan suna ta ana aka janye hankalinsa dai kawai aka shiga aka kwashe canjin ba ga yadda ta rika buga kansa a jikin katako abinda aka ɗauka ma dubu goma ne ko da naira biyar ne wallahi ta buga kansa ina jin har gurin sarki sai da ya ji akan wani akan dubu goma kaga idan da mai imani ne karkarin sai ce Allah isa shi kenan ya wuce ya ci gaba da harkar amma shi dai ina jin daga wannan satar da aka bar bana jin ya kara wata daya sai da ya tashi ta yi dukan mu duk barayi ne gaba da wannan shine mai imani baya fitar da rai kwata-kwata in ya rasa ma yana tsammanin cewa zai stay recover insha Allah amma wanda bai da imani shine mai yawan mai saurin fitar da rai mai yawan sallamawa na
wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجئت إلى ربي ولئن رجئت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض نعم الله تعالى ولئن أزقناه رحمة منا kuma idan muka ɗanɗana masa wata rahama daga gare mu min ba da zarra masatu bayan wata cuta da ta shafe shi shi faɗan adam ɗin la ya ƙulanna hazali to lalle tabba za ka ji shi yana cewa wannan nawa ne kuma a zunnu sa'ata ƙa'ima kuma ba na ma tsammanin lahira za ta alkiyama za ta tsaya wala in ruji'tu ila rabbi kuma ko da ma alkiyama za ta tsaya to idan aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na inna li indahu lal husna lalle tabbas ni ina da mafi kyawun sakamako a gurin sa falan nabbi annal ladina kafaru bima amilu Allah ta'ala ya ce lalle tabbas hakika za mu ba wa waɗanda suka yi kafirci wanda suka kafirta labarin abin da suka aikata wala nuziƙan nahun min azabin galis kuma lalle tabbas za mu ɗanɗana masa azaba wadda take mai gwaɓin gari to waɗannan ayu da mana diyi karanta wato halin ɗan adam take gaya mana Allah ya ce wala in azaqnahu rahmatan minna kuma idan muka ɗanɗana masa wata rahama daga gare mu kun gana akwai taukidi ko akwai la akwai in su ne suka haɗu suka zama la'in duka taukida da an fahimta a zaƙanahu rahmatan minna in muka ɗanɗana masa wata rahama daga gare mu ita rahaman nan dama mun ji ta a aya da ta gabata cewa ita ce alkhairin da ake magana idan aka ɗanɗana masa wata rahama aka ɗanɗana masa wani jin daɗi min ba da zarra a masato bayan wata cuta da ta safe shi da ya ƙulan na hazali to lalle tabbas za ka same shi yana cewa wannan alkhairin da ya same ni ni ne nawa ne wato halin ɗan adam idan wato ya samu wata rahama ya samu wani jin daɗi bayan wata cuta da ta same shi maimakon ya gode wa Allah ta'ala to sai kuma ya ɗauka cewa ai kimarsa ce da darajarsa da iyawarsa ta sa ya samu wannan abu wato nan da na sai manta Allah ta'ala wannan shine halin ɗan adam shi yasa Allah ubangiji ya zo da waɗannan taukida ɗin zamu ga duk cikin ayar taukidi ne kala kala wala in azaqnahu rahmatan minna lalle in muka dandana masa wata rahama daga gare mu an ce dandanawa domin duk lokacin da Allah ta'ala ya baka wani abu ka amfana da shi to kamar ka dandana ne mun gane in mutum bai da ɗa ya samu ɗa ai kaga yanzu zai ɗanɗana samun ɗa in bai da aure ya samu aure yanzu zai ɗanɗana ya aure yake ku idan da bai da mulki Allah ta'ala ya bashi mulki haka dai zai zai amfana da wannan mulki mun fahimta shi yasa amfani da lafazin azqana wato idan muka ɗanɗana masa rahmatan minna wata rahama daga gare mu to maimakon yayi shukura maimakon ya gode wa Allah ubangiji a'a shi sai dai ya koma yana alfahari mun gane ko ya koma yana alfahari yana cewa hazali ai wannan abinda Allah ta wannan abinda nake da shi nawa ne wato iyawa ta ce da kwarewa ta ce ta bani kuma haka dan adam yake ko to amma dangane da irin wannan maganganun malamai suka ce yin su fa ba laifi bane matukar mutum ba zai yi itirafi wato zai yi itirafi da falala Allah ta'ala a kansa mun gane eh kokari na nayi kokari na tara dukiya mun gane na'am in dai kuma yana itirafi da cewa Allah ta'ala ne nayi kokari na tara dukiya Allah ta'ala ya tara mu kaga akwai itirafi a ciki amma baya nuna cewa kokarin sa ne ya bashi ba Allah ba to yin haka din ba laifi bane ba mun gane waɗanda aka ji suna cewa ai baka da plan ko a baka da plan kai baka da plan kuma kowaye who fail to plan plan to fail amma baya jin cewa wannan plan din ma da yake da shi ai Allah ne ya taimake shi ya plan din kuma waye ga ma mutum yana zama ba plan ai dole sai kai plan ko baka rubuta ba kana da plan kana tashi da safe ka ka san abin da kai fulani automatically ka san zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza mun gane ko da ka fito daga gida ka zo ka zauna a majalisa baka shirya komai ba kana zauna a majalisar abubuwan da zai zaka yi da za su zo maka saboda ka plan din ko ya zama direct ko ya zama indirect amma dai mutum zai yi wuya ya zauna ba shi da plan sai dai bai da hankali to wani sai yake ganin cewa ai rashin plan ɗinka ne yasa baka samu kaza ba sai ce maka kaga mu da muke yin planning plan kaga yadda rayuwar mu ce yanzu ba tun wannan plan din da muke ba da mun shiga to wannan kuskure mun gane ko amma in yana hadawa da cewa Allah ya taimake mu muna dan tsarawa muna kaza Allah yana ta taimaka mana to kaga wannan yana fada kuma yana itirafi da menene da da cewa falala Allah ta'ala ce to yin hakan babu ne mun gane ko domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an tambaye shi dangane da baffansa al-abbas abu talib mahaifin aliyu dan abi talib al-abbas al-abbas wanda shi ma baffansa ne ya tambaye shi ya ce ya rasulallah bayan ya musulunta ya ce ya rasulallah babu wani abu da za ka ɗan yi wa wata 'yar alfarma da za ka nema wa baffanka abu tsari saboda ya taimaka maka ya taimaka maka da yawa abu talib ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam yadda baka tsammani har waka yawa musulunci kuma duk wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga ayan garin su lokacin abu talib yana nan dare to amma Allah ta'ala bai kaddara kuma ya musulunta ba domin wannan kuma ganin damar Allah ne Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka saka shirye da wanda kake so ba Allah ne yake shirye da wanda ya ga dama da ka Abu Talib ya sa kai ya bar duniya nan ba tare da ya musulunta ba to al-Abbas shi ma kun ga ya musulunta gab da ai fatuhu Makka ya zo ya samu ilimi ya ya fahimci alkur'ani ya fahimci akwai azaba gagarima da Abu Talib zai shiga tunda ya kuskure ya bar duniyar nan bai musulunta ba to shine yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata alfarma da zaka masa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ba dan ni ba lakana fi dirkil asfali minan nar kun ga lafazin ba dan ni ba mafaici wannan amma kai ka san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana haka bane dan fa alfahari mafahimta yana yin haka ne da kuma itirafi da cewa Allah ta'ala ne ba shi wannan dama ya ce ba don ni ba da sai ya zama su ne wanda za a ɗora mawutar a kansu gaba ɗaya ya ce amma saboda ni shi ne ahwanu ahalun nari azaban abu talib ya fi kowa sokin azaba a cikin yan wuta amma bai ce za a kawo shi fi zahzahin minna gaba a gabar wuta za a zo a ajiye a tsayar da abu talib annabi ya ce za a sa masa takalman wuta waɗanda za su rika tafarfasa kwakwalwarsa kuma wannan shi ne mafi sauƙin azaba a cikin yan wuta wannan yan shiya suna jayayya da cewa ya musulunta ko ya musulunta ba wannan matsala su ce mun fahimci wannan amma dai abinda nassi ya tabbatar ya rasu ba musulmi ba mun gane wannan kuma aliyu dan abi talib ya tabbatar da haka ya tabbatar da cewa mahaifinsa ya rasu ba musulmi ba domin bayan ya cika ya rasu abu a ali tabi talib ya zo ya gawa annabi sallallahu cewa ya rasu annabi ya ce ku je ku binne shi irin binnewar da ake wajaki ko doki in ya mutu ba wai a masa kabari a sashi a ciki ba kuma haka ake binne arni mun gane ko an an tona rami kawai sashi za a yi a zuba kasa a kansa kamar yadda za ku binne mushi kuma haka sai na alin suka yi masa mun fahimta sannan da aka zo fatuhu makka mun fahimta ai an tambaya annabi sallallahu alaihi a ina za mu zauna yace to ai ba mu da komai a makka mun gane saboda duka bafannin nasa da sauransu duk sun rasu ba musulmai ba kuma babu gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kaga sayyidina aliyu da abi talib bai taba cewa ga gidanmu ba saboda ya san ba ba zai gaji mahaifinsa ba saboda mahaifinsa ba musulmi ya mutu ba don haka babu gado a tsakaninsu da irin waɗannan ƙara'in ɗin da za su tabbatar maka da cewa hatta sai na ali ya tabbatar da cewa abu talib ya bar duniya na ba matsayin musulmi ba amma dai abin da nake so kawai mu gane annabi sallallahu ya danganta magana zuwa ga shi ya ce ba dan ni ba da ya zama fi darkil asfali minan na da haka aikin alkhairi kana iya danganta shi zuwa ga kanka ba laifi ba ne ba amma dai kai itirafi da cewa Allah ta'ala ne ya maka min ba da zarra a masatu da ya kulin na hazari lalle tabbas zai ce wannan nawa ne wato zai ce iyawa ta ce da kwarewa ta da fasaha ta da tattali na da waye-waye ba tare da ya itirafi da cewa Allah ta'ala ne ya masa ba to sannan kuma bayan wannan sai ce wa ma a zunnu sa'ata qa'ima idan mutum yana samun abin da yake so mun gane zai dawo yana tsammanin ma cewa ko alkiyama ma ba lalle bane ta tashi idan mutum yana cikin jin daɗi sosai ko ina komai ya taɓa yana tafiya daidai bai da matsala ko kwaya ɗaya to idan bai yi wasa ba sai shaidani ke raya masa cewa anya ma ku za ta da alkiyamar nan sai ka je na cewa kayan alkiyama ma ba za ta da ba ta da alkiyama kuma za a tashi ta tabbas saboda wannan duniya da muke gani da duk abin da Allah ta'ala ya a cikinta da yadda zai ce a yi ya ce kar a yi kuma har ya sallata wasu akan wasu wasu suna kashe wasu ka duba yadda isra'iliya wannan suke kashe falasɗinawa kuma duka waɗannan ka ce gaba ɗaya babu wani abu da za a zai faru aka ga ya zama ya zama wasa ke Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un yanzu kuna tsammanin haka kawai muka muka halice ku don wasa kawai ba za ku dawo gurin mu ba mu muku ba muku ba muku hisabi sannan mu sakan kawo kowa da abin yanzu ka duba zaluncin da Isra'ila take wa Falastinawa zalunci haka ai wannan zai nuna maka zai tabbatar maka da cewa ma wannan kadai zai tabbatar maka da cewa akwai alkiyama don Allah ne ba su dama suke zaluntar su amma Allah ubangiji ya sani cewa za a zo ranar da duka kowa zai koma gurinsa kuma Allah ta'ala zai yi sakamako zai hisabin na irin zalincin da suka musu mun gane ko sannan Allah ubangiji di ya nuna cewa a idan an mutu wani da ke ganin cewa ai ba zai ma mutu ba ko in ya mutu ba ba za a tayar da shi ba amma ko a kwanakin baya mun tattauna cewa Allah ta'ala a duniyar nan ma ya nuna mana cewa lalle in mun mutu za a tayar da mu ko a cikin a suratul bakara mun tattauna abinda Allah ta'ala ya yi ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun mutuwa suke gaba daya summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun haka ne ko wannan shi ban fade shi baranan sannan akwai alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-mauti faƙala lahumullahu mutu sun ma'ayahu Allah ce duk mutu gaba ɗaya bayan sun mutu kuma ya raya su sannan ga shi sahibu bani isra'il ha haka ne ko ga wannan wanda ake cewa annabi uzair alaihi salatu wassalam ga kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ya wannan sannan ga annabi isa alaihi salatu wassalam ai yana raya matacce ko annabi isa Allah ya ba mu labari kuma ba wanda ya kai Allah ta'ala faɗar gaskiya yana zuwa kabarin mutumin da ya shekaru ɗaruruwa da mutuwa ya kama sunansa ya ce tashi kuma ya tashi ya fito daga kabarin a yi maganganu da shi a yi komai da shi sannan kuma ya koma kaga duk wannan ya nuna mana in an mutu za a tashi Allah na da ikon da zai tada wannan dujal ai daga cikin masifar dujal zai zo ya kama mutum ya ce mutumin ya ce bai imani da shi ba dudar zai sa zarto ya raba shi gida biyu ɓari ɗaya faɗi nan gurin ɓari ɗaya faɗi nan gurin ta yadda mutane za su iya wucewa ta tsakankanin nan gurin babu wata alaƙa tsakanin ɓangarorin guda biyu amma kuma zai dawo ya ce da shi ya rayu ya taso ya haɗe kuma don ya ruɗar da wasu wasu bi su to kaga Allah ta'ala duk ya nuna mana cewa in an mutu za a tashi kuma babu dalilin da zai sa in an mutu ba za a tashi ba kuma alƙiyama tashin alƙiyama shine tsananin adalci da Allah ta'ala zai amma a ce duk waɗannan abubuwan da suke faruwa babu alkiyama duk wanda kawai ruwa ta sha ai kaga akwai matsala to kuma Allah ubangiji ba zai yi wannan ba to amma idan mutum ya ga yana samun yadda yake so sai ya rika cewa wa ma azunnu sa'ata qa'ima wani zai iya bude baki ma ya fada wani kuma lisanul hal din sa ne zai rika fada masa cewa alkiyama nan ma fa ba lalle ta tashi ba wala in ruji'tu ila rabbi kuma in ya zama ma za a tada alkiyama to in an mayar da ni gurin ubangiji na inna li inda hulal husna to lalle ni a gurinsa ina da sakamako mafi kyau haka zai ke tsammani Tunda anan duniya Allah ya buɗa masa duniya to zai ke tsammanin an je lahirar ma a lahirar ma haka za su same ta lafiya to sai Allah ubangiji ya ce falanu nabbi annal lazina kafaru bima amilu kun ga shi ma Allah da ya tashi sai rantsuwa saboda shi ma rantsuwar ya ta yi wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaqulanna kaga rantsuwa ce ko da taukidi har guda uku san hazali وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي كما للي تبس والله كو أميدن يقولون الله وبنجي نعمة إن لي عنده للحسنى للي أتن لاهرا ما مو مو يان الجنة wasu malamai sun fassara alhusna a nan gurin da aljanna a daidai da faɗin Allah ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada kaga husna annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna wa ziyada ita ce ru'yatullah shi ne ganin Allah ta'ala Allah ubangiji ya samu cikin waɗanda za mu ga fuskar Allah ubangiji to ko kuma ka ce a alhusna shi ne mafi kyau wato in mun in an je lahiran ma zai rika jin cewa ai shi sakamakon da Allah ta'ala zai masa zai bai sakamako mafi kyau to kaga da ana gurin dai don a lahira babu wani sakamako mafi kyau da ya wuce aljanna ai sakamako mafi kyau rana alkiyama kawai ka ganka aljanna na'am to sai Allah shi ma ya rantsuwa ya ce falanunabbi annal lazina kafar lalle wallahi tabbas za mu ba wa waɗanda suka kafurta labari bima amilu na abin da duk suka aikata a nan duniya walanuziqannahum min al'azabil min azabil dali kuma lalle wallahi tabbas za mu dandana masa za mu dandana musu azaba mai gwabin gaske azaba mai girma azabun galis to a nan akwai abin da ake kiransa al'izhar fi mahallin isma wanda mun tattauna a kansa da ga kwanakin baya ko? a falanunabbi annan lazina kafaru bima amilu kuma walanuzikan nahu kaga walanuzikan nan lazina kafaru amma ba zo da an lazina kafarwa don gurin ba sai aka zo da zamiri kun gane to akwai wani abin za mu same shi nan gaba muka zo nan gaba sai wannan haka ba za ku gane min azabin galis kawai azaba mai gwabi in ce galis ana nufin mai kauri mai tsananin gaske a ba ma azunnu sa'ata qa'ima ibnu kasir yace yakfuru bi qiyamis sa'a akwai wanda jin dadin da za Allah ta'ala zai hude mar har zai kai shi ga ya rika kafircewa tashin alkiyama zai rika jin cewa alkiyama ma ba za ta tashi ba ya ajili annahu khuwila ni'matan saboda Allah ta'ala ya danka masa wata ni'ima mai yawa a hannunsa yabqa wa yabkhar wa yakfur zai rika batar shine girman kai da kafafa sannan ya rika yin inadi yana alfahari yana kuma kafircewa Allah saboda Allah ta'ala ya bashi wata ni'ima kaga idan ita ni'ima ta fi daɗi idan da ba ka da ita mun gane inda ba ka da abu sai ka same shi to wannan abin ya fi daɗi sama da a ce kai kullum a cikin wani abin kake mun gane wannan duk abin da kake cikinsa da'iman ba ka ganin kimarsa sai ran da ka rasa shi so a lokacin da ya kasance yana da kima yanzu ne numfashin da muke yi ai ba karamar nema wace to in ba ran da Allah ya shaƙe ka baka kasa numfashi aka je asibiti aka yi ta yawo da kyar ka fara lumfashi ba za ka san cewa nima ba ce za ka gane a wani abu ashe nima ce mun gane to haka lafiya idan ba mutum ya ya ya ɗanɗana masa rashin lafiya ba ba zai san ni'imar lafiya ba mun gane wannan to sannan idan mutum yana ƙoƙarin bin Allah ta'ala yana ta bin Allah ubangiji sai ya je shi ya afka wani guri sai Allah ta'ala ya kokarin rufe masa kofa karatu alkurani da yake zo ga baya dan ya sallar da yake a jami'i zo ga baya abubuwa duk na addini suna ta ja baya mun fahimta a lokacin da ya ya farka ya dawo ya dawo kan hanya a lokacin zai gane ashe wannan imanin yafi wancan abin da yake mun fahimci wannan zai ga ashe ya zauna tsakaninsa da Allah ta'ala yafi lafiya yafi daɗi sama da a ce ya je shi yana saban Allah ubangiji da duk lokacin da aka ce kana da abu ko da yaushe to ba za ka san daɗinsa ba sai dai in akwai wasu lokutan da ba ka samun sa wani lokaci kuma ka same shi wannan shi ne daɗin rayuwa a ce kana da shi yau gobe ba ka da shi kana da wani abu yau gobe ba ka da shi wannan shi ne daɗin rayuwa mun gane na sha ba misali yanzu in aka ce kullum sai ka ci kaza to sai kaza ta zo ta zama ba matsala ba wurin amma wanda a shekara irin sau ɗaya ɗin nan zai samu kaza to la in kuka ci tare sai ya fi ka jin daɗi sai ya fi ka jin ya more yau tunda kai kai da maka riga kasawa ko shi kullun yana rana yana aiki kai kullun kana AC kaga nan da Allah ya taimake shi ya shiga cikin AC ne dan awa daya ai zai cewa yau ya shiga wata sabuwar duniya amma kai ko kullun wannan sai zama ba ma ni'ima bace a gurin so wannan duk yana daga cikin tsarin Allah ta'ala idan idan ya jarraba ka ta nan gurin sai kuma ya kara maka wannan ta nan gurin abinda ba a so shine fitar da rai da da yanke kauna da fitar da rai baki daya kuma in Allah ta'ala ya baka abinda kake da bukata din ba a son alfahari ba a san jiji da kai ana so koda Allah ubangijin ya baka to kuma ka koma zuwa ga Allah ta'ala mun fahimci wannan to sai Allah ta'ala ce wa idza an'amna 'alal insan kuma idan muka yi ni'ima ga dan adam wato idan muka yi ni'ima muka yi muka yi wa dan adam ni'ima a araba sai ya bijire wa na'a bi janibihi kuma sannan ya janye jikinsa daga tunanin Allah ta'ala wa idza mashahu sarru wa idza massahu sharru amma kuma idan sharri ya shafe shi fa du'a in arid to kuma zai gaisha dace da ta'addu'a addu'a wannan du'a in arid suka ce yawan addu'a wasu daga cikin malamai suka ce du'a'un arid akwai du'a'un waji akwai kuma du'a'un arid du'a'un arid shine ke ta maimaita abu daya ta maimaita abu daya ka dade kana zance amma kuma duk a guri ɗaya kake wannan ita shine kalamun arid mun gane amma akwai wanda zai zo ya maka magana kuma ya zama ya maka yar takaitacciyar magana amma kuma ta wadatar da ku to wannan shine kalam wajiz shine wanda ake cewa ma qalla wa dalla amma ka yar takaitacciyar magana kuma ta gamsar da kai ai yafi a zo ai maka duk ai tazanci a guri daya kuma irin ba a ce komai ba ba abin da aka faɗa mun gane yana daga cikin nemomin Allah ta'ala ya ba ya ba mutum irin wannan ga mutum zai zo maka dan bayani kaɗan amma zai baka ilimi da fa'ida mai yawan gaske waɗanda malamai Allah Ubangiji yana ba su wannan akwai malamai da Allah ta'ala yake ba su wannan har gobe ba na manta a shugaban majalisar malamai na Kano Allah ta'ala ya ji kansa da gafara a kabo kabo ai mun san shi ko malamin jami'a ne a bangaren larabci ke yana yin ijazul qur'an ya taba yin tarihin annabi sallallahu alaihi tun daga haihuwarsa har ya bar duniya a minti 30 kuma komai sai da ya fada komai komai sai da ya fada amma duk a minti 30 kaga wannan nima nima ce yawa idan mutum ya ya zama mai mai nutsuwa mai mai bincike da sauransu kuma yana ta kokarin yin haka din sai ga wata rana Allah ta'ala ya bashi wannan sai ka zo ka fade takaitaccen magana amma kuma ta dunkule komai to du'a'un ari du'a'in ari shine kai ta yin abu daya kai ta yin abu daya kai ta kai ta maimaita kai ta dabal dabal a guri daya ka kasa wucewa kuma ka kasa cewa komai kuma ka kasa fadar wani abu wanda yake sabo to haka halin dan adam yake Allah ya ce idza an amna alal insan idan muka yi ni'ima akan dan adam maimakon ya mana shukura mun fahimta ai idan Allah ta'ala ya maka ni'ima abin da yake da bukata daga gurinka shine kai shukura kuma shukuran nan kamar yadda muka sani ana yin ta da harshe a yi ta da zuciya ita da gabbai abinda malamai suka ce hakikanin shukura gaskiyar magana hakikanin shukura shine da'ar Allah ta'ala yi wa Allah ta'ala da'a kawai shine ma shukura ya zo cikin hadisi da duka mun sani annabi sallallahu ya ce Allah ya umarci manzanni da irin abin da ya umarci mu'minai yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ko ya ku manzanni ku ci daga dadada ko tsarkaka sannan ku aikata almanagartan aiki sai kuma yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah ya kodin da kuka yi imani ku ci daga abin da muka arzuta ku sannan kuma ku yi wa Allah ta'ala shukura Allah ya ce abin da aka umarni manzanni da shi shi aka umarni muminai su manzanni ta aka musu wa amalu saliha mu kuma aka ce washkuru lillah kaga ashe ashkuru lillah shine at-ta'atu lillah mun fahimta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda aka umarci wancan da shi shi aka umarci wannan da shi kulu min at-tayyibati wa amalu salihah mu kuma kulu mimma fil ardi kulu mimma razaqnakum washkuru lillah kun ga ashe da'ar Allah ta'ala ita ce ita ce shukura kawai tunda da'ar Allah ta'ala ana yin ta da da harshe abubuwan da ake da harshe kuma suna da yawan gaske karatun alkurani ka zo na kana yi shukura ce kake wa Allah ubangiji in kai wa'azi ko kai nasiha ko ka bada shawara ko kai sulhu duk wannan shukura ce kake idan kai istighfari ko kawai annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk wannan shukura ce kake domin ibada ce da ake yin ta da mene da harshe ballantana kuma idan Allah ta'ala ya maka wata ni'ima ka faɗa cewa alhamdulillah Allah ta'ala ya min ni'ima kaza ba tare da alfakari ba mun gane sannan ana shukuran nan da da zuci a zuciya shi da ka rika ji cewa ka gode Allah ta'ala da yayyo ka kaza yayyo ka kaza yayyo ka kaza yayyo ka a zuciyarka ka rika jin cewa duk abin da kake da shi ba iyawarka bace ba ba ba komai bane kawai falala ce ta Allah ta'ala kawai baka amma karka ji a zuci cewa kwarewarka ce ko iyawarka ce ko istihqaqin ka ne domin anan ma hazali malamai suka ce ko dai wannan labin ta zama lamun istihqaq ce wato ya ce ni na cancanci wannan dama dole ma sai an bani wannan shine istihqaq ko kuma su ce wannan li tana da ma'anar min wato haza minni wannan daga gare ni ne daga iyawa ta ce daga kwarewa ta ce daga sanin jama'a ta ne da sauransu mun gane to karka ji a zuciyarka cewa ka kai kai wata tsiyani mun gane in ka kaskantar da kanka sai ga mutane kawai suna girma baka in kuma kai girman kai sai kuma kowa kuma baya girma mun fahimta to sannan sai sai kuma aljawari ko su ne gabbai kaga abubuwan da ake da gabbai su ma suna da yawa sada zumunci zuwa masallaci zuwa makaranta zuwa kaza duk da kake da gabbanka wannan duk shukura ce kake wa Allah ta'ala akan ni'imomi daban-daban waɗanda ya maka a wani mawaƙi yana cewa dai a fadat kumu a annama minni salasatu abubuwa uku da su ne ake shukura yadi wa lisani wal qalbin muhajjabi da da da da da da da hannuna ka gabai kenan wa lisani da harshe na wal qalb da kuma zuciya wadda take cikin kirji wadannan da su ne ake godewa Allah ta'ala da su ake wa Allah ubangiji shukura to idza an amna alal insani in muka yi ni'ima a kan ɗan adam maimakon ya mana shukura a araba sai ya bujire wa na'abi janibi sannan ya janye jikinsa daga ambatanmu da tunawa mun gani da ba shi da dukiya ba da dukiya kullum yana masallaci amma Allah ta'ala yana ba shi dukiya sai ka neme shi a masallaci ka rasa shi haka ne? na'am wallahi sai ga da bai da aure yana ta zuwa ana karatu mana ta faɗuwa mana tashi ne da ya aure kawai sai ka neme karasa shi kwaleji nan wai idan mutum ya shiga wai sai da na zuwa karatu kwaleji mu fahimta kawai da dan Allah ya dan baka wani abu ka san zama dan kawo sula haka ko dan wani mai unguwa mai unguwa kawai shikenan shikenan sai ka daina wai kai ba za a ganka ba kai ka zama shine wannan wannan abi janibi ne sai janye jikinsa kwata-kwata amma wanda ya san ni'imar Allah ta'ala in dai abin da yake na alkhairi ne duk abin da Allah ta'ala ya buɗa masa baya denawa baya janye jikinsa daga wajen Allah kwata-kwata baya janye jikinsa daga daga wajen ambaton Allah ta'ala mun fahimta duk inda za a je a zo yana nan tare da Allah ta'ala shi yasa wannan kuskure baka da shi kalace in an baka kuma ka gudu kuma wanda ita ce sifa ta dan adam duk da cewa ba kowa ba akwai da yawa waɗanda za ga Allah ta'ala ya ɗaukaka su kuma suna nan suna yin abin alheri akwai akwai professor ila isa alfantami abin na yi life misali da wani duk abin da zai za a zama ya zama amma kaga bai daina ba ko ana to haka ake so kai karka bar addinin ka ba duk yadda za a yi karka bar addinin ka ko me za ka zama a duniya ko kudin me za ka samu karka kuskura kamar addininka mun fahimta to amma rashin fahimtar kamar sai abinda sai na Umar yake faɗa wanda bai san jahiliya ba ba zai san musulunci ba wannan shine babban matsalar mutane ba su san can baya ba lokacin da ake maguzanci shi yasa ba sa gani cewa wannan musulunci a cikin nema ake amma waɗanda suke da shekaru da yawa waɗanda suka san irin abin da aka yi ta yi da maguzanci su sun san cewa yanzu a cikin nema ake amma kai tun da a ni'imar ka taso ba ka ɗauka cewa akwai wata akwai wani abu ba akwai wata matsala ba to wannan lafazin na'a yana da ana karanta shi da kira'a biyu ko dai na'a da alifin taksir ko kuma ana ko kuma na'a mun gane a arada wa na'a bi janibi ko kuma idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi kamar da malai fada mun gane daga kira'o'i ne guda biyu kuma dukan saba'iyye ne ko ya zama na abijanibihi ko ya zama na abijanibihi kuma ma'anarsu ɗaya ce ba wani bambanci shine janye jiki ya nesa daga ambatan Allah ta'ala kamar ya isa mun gane ko da kuma yayi asu kamar ya isa da ayisa afwan ayisa da ya isa duka ma'anarsa daya amma ga alhamdar ko a kai ta gaba ko a dawo da ita baya alasa kun gani to na'abi jaribi sai nesa ya janye jikin sai koma gefe guda wai za masa sharru idan kuma sharri ya same shi fa du'a in arid to sai ya zama ma'abocin addu'a da complaint da kuka da raki mun gane ko ku duba dan wannan matsa madin da Allah ta'ala yi ko ina ka shiga kawai rake akwai wanda ba su da aiki ma kawai ya zagi wancan ya zagi wancan ya zagi wancan da duk wanda ya motsa sai ya zage shi kowa ya motsa da yana ganin cewa kawai wane ne ya sama matsala a wane ne ya sama matsala a da wane da wane ne suka sama matsala akwai wasu suna can suna ta rayuwarsu ba sa complaint din kuma Allah ta'ala bai daina ba su abin da yake ba su zaka ka daina wani kuka wannan kukan ba shine zai fitar da kai ba ai duk mutane sun dauka bakar wahala za a sha a cikin azumin nan amma kowa ka taba ta yake Allah yana nan ba wala Allah yana nan Allah yana nan to yanzu kaga ana shan wahala tsakani da Allah wahalar da ake sha ba ita ake tsammani me dalili saboda mun ce Allah yana nan Allah yana nan to kuma Allah yana nan kuma gashi to inda in za a koma wajen Allah ta'ala komai zai sauki amma yanzu aka koma ka zagi wancan ka zagi wancan ka zagi wancan to kawai kana cikin matsala ne kai ne baka sani ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya gafarta mana wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana Allah bala addu'a
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك لا تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عاديت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين